الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba wannan littafi na ahkamul jana'i kusan kamar yadda yanzu ake dubawa rabonmu da karatun sassan february dama kuma ana yin zane a ƙarshen wata wanda da an wato duk ya jira su ma an gama littafin don abin da ya rage na ƙarshe wani littafi ne mai zaman kansa shi ma ɗan ƙanƙani a ƙarshe amma karatun littafin gaba ɗaya ba zai fi karatu uku ba na jikin littafin sauran kuma wannan bid'a'un jana'iz ya kawo ɗan ƙaramin littafi ne a ƙarshe wanda bai da yawan shi ma ko karatun biyu ba ko uku to kamar yadda ake ta faɗa ga shi dai a dunkule mun yi darasi sittin da wani abu in ka lissafa wata sittin da biyu ana biyawa kuma shi ne abin da dama yake tunatarwa yau da gobe dai ko kana so ko ba ka so wata ran sai an yi ɗauki daidai to abin da zai faru da kai yake so ya tunatar da kai eh shi ne abin da dole fa sai ya faru sai ake tuna mana eh don ka san dai ba yadda za a ta zama ba yadda za a ce kowa ya zo ita zama saboda haka ita kuma lahira kamar yadda muke faɗa mutuwa ba tsoronta ake ji ba ta nufi ake masa in ka ga mutum yana jin tsoron mutuwa zai san ma ne a'a ta nufi ake yi in ka san labudda sai ka je guri sai ka tanaji kuɗin mota shine kawai saboda haka wannan shine abin da yake wajibi a kanmu ya kamata hankalin mai dawo jikin mu gaba daya to muna cikin babu ma ya harumu inda al-qubur babu da yake bayani akan abubuwan da suka haramta idan mutum ya je makabarta ba a so a yi kuma makabartar nan ko kai baka mutu ba dai ai kana zuwa to abin da zaka yi a can ka bambanta da amma wajibi so a gaya ba domin ka san kowane irin abin mutum ne in dai da ilimi a tare da shi zaka ga ya bambanta da mutane ya bambanta to shine abin da yake gaya mana um malam yake shafi na dari biyu da saba'in da tara hada wani tikhadu in ba manta ba yana bayani akan gaba ta goma kamar sha ɗaya ko goma gaba ta tara binawul masajidi alaiha yin masallatai a cikin makabarta yana gaya ma yana ce abubuwan da suke na haram bai halatta ba a yi masallaci a makabarta to shine yake hada wa ittikhadul mazkur fil ahadith al mutaqaddima wannan da ka gani da kuma ruku da abubuwan da aka ambata ba a cikin hadisan da suka gabata ya shimalu iddatu umur hadisan da aka koro ma sun kunshi abubuwa kamar haka al-awwal na farko as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha hadisan sun yi magana akan yin sallah kana mai kallon kabur ya gaya ma wannan ba hukuncinsa na biyu a sujudu ala al-qubur a cikin makabartar za ka shiga kamar yadda ake a wasu makabartu in kaje sai ka ga hadda da juma an yi suminti a kusa da kaburbura an ajiye wani makabari da na gani har da fanka ma banda masu tayil din da aka yi da wai an sa fanka na uku binawul masajidi alaiha ko a je inda aka yi kaburbura la nattakhizan alaihim masjida dai fada suratul gadi sai kawai ya kabari a ta ya nan wasu bayin Allah ne a kwanta nan bari ni makabarta abu mala yayi da yanzu akan wannan yake wa bi halatta ba idan mutum yanzu yace da aka ba da labarin ashabul gadi da mutane suka ce la nattakhizan alaihim masjida bayan an gano inda suke tambaya ta farko shine shin sun yi masallaci a gurin da kenan sannan ta biyu hal shar'u wa man qablana huwa shar'un lana yawa shari'ar wanda take gaban mu ita ma shari'a mu ce ai akwai wannan tambayar a karatu lokacin da mutane annabi Yusuf suka zo mai Allah madaukakin sarki cewa ya qalu lahu sujjada kai ba annabi ya gaya ma Allah ya gaya ma haramun ne kai wani sujjada ba Allah ba to ko da yaushe a ga kallon wannan wata shari'a ta zo da wani annabi ta fi karo da taka to taka za ka dauka ka ake jan uwan ta su bai san shari'a ce amma taka shari'a ba haka bane a in in dai shar'u man qabla na shar'u lana akwai kabilar da in suka yi laifi a baya shi ne misalin da na ba wa kuma ta ce muna karatu nake ce musu kamar in kuka je zan sanda kuka dare ga mutum ku to su a baya baka tiro an fita ku za a yi kuma bal yakun bari a min kuwal muslima yace mu da ba mu je ba mu za mu san dila burba nan mu ta duka suka ta da ya kamar haka ne kaga a jira su shi ne wanda yake mara laifi da yi laifi ba wani ya yi laifi ya dawo to sai a raba guri kawai a ɗaukar sanduna a cikin dukkan za a sai kuma ba shara ko ba yawwa sharu man kabula na laifin sharu na idan annabin ka da aka aiko ma bai gaya ba abu kaza ba ko da ka ji labarin wani annabi to kai ne halatta kai ba har sai an tabbatar ma an ta shara wannan shine ka'ida mun ji labarin annabi Musa alaihi salatu wasalam yadda ya gudanar da jata al'umma mun ji annabi Musa mun ji annabi Shu'aib mun ji duka kowanne da shari'a shari'a ka ce kai ma shine magana da mani wal ma'ana tsari zahiru min min al-istikhadi wato ma'ana da biyu yace zahiri ne karare yake dangane da rukun wato makabarta ko rukun kaburbura a matsayin masallaci والآخران مع دخولهما فيه su kuma sauran guda biyu sun shiga ne kiyasi aka yaka hadisin da aka samu fakar ja annabtu alaiha alaihi ba yace ma nafsi ya zo akan su ba banda wannan kiyasin fi ba'dil ahadith al mutaqaddima aw hadisan da suka gabata yace wa fasaltu qawla fi dalika na harar da ba da sai akan haka wa awratu aqwal al ulama kuma na bujiro ma da cikin malamai muttakidan biha ina da bada shaida a kai fi kitabi a littafi na wani al-musharu ilayhi alifan wanda ne nuni da shi da shine wa ta'diru tabi dan karamin littafi bai fi kashi shuwa da littafin ta'diru tabi dan karami ne sai ba idodi da yawa wa zakatu bihi tarihu idkhal al-qabr an-nabawi fil masjid al-sharif ya yace na kuma baka labarin dalilin da yasa aka cikar da kabarin annabi alaihi salatu wasallam cikin masallaci ka san akwai wanda ya dace ka ba da jin ji ce masu ai kabarin annabi ma a masallaci to an ba da wannan labarin asali duk annabin da ya rasu a inda ya mutu anan za a bude shi ko sannan masallacin annabi shine ya zo ya tadda yau wai zo tadda ɗakin na na Aisha ba a kabari ne ya tadda masallaci ba faɗaɗawa yanzu cikin masallacin annabi nan unguwanni ne da yawa unguwar ta abu musa ashari unguwar su ayuba abu ayuba da tsari unguwar su dai na waka duk unguwannin nan da za ka ji labari yanzu duk suna masallaci shi za mutum ya je bai kiyaye da gaske ba zai taɓa ta ana ajiye ka a hotel ɗinka abu da ɗaya da za ka fara ka fara sanin a wani hotel aka ajiye ka ka rike sunansa da kyau na biyu kuma da ka to masallaci kun to cikin jama'a to kalli lambar kofar da ka gida to wannan shine mafi sauki abin da zaka in ko ba haka ba wallahi kullun sai an bai da kai gida ko kuma ga kwana a waje wani lokacin sallah yake ga wasu sai mutum ya a kowace baiwa Allah da daga kwanan da uku ba ta gida tunda gaban ɗakuna nan abu ya dace ga haka da uban ɗaki in yi wa kake ne dan kuɗin ka a cikin su ne samu gurin abinci masallaci kan ba mai korarsa sai dai gyara za a ce ka masa to akwai wanda za ka suna samun wannan to unguwanni ne da yawa kuma ba dai da fada dawa ba unguwanni ne da yawa an haɗa gandu an haɗa hausawa gidi gidi ta shigo duka unguwanni da ka sani da yanzu sun buya a cikin masallaci idan ka ko ba ta ɗari uku da kaza ta ɗari hudu saboda yawan kwace ba ta ɗari shida haka to dole sai mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye to kaga kabarin annabi alaihi salatu wasalam in ka kalli wannan kamar da malai ya yi a lissafinsa cewa wato masallaci ne ya faɗaɗe ya zo gurin ba ɗauka aka yi aka ce gurin ba shi ne bayanin da wa ma fi min al mukhalafa da abin da ya zo wanda ya saba lil ahadith al mutaqaddima daga hadisan da suka gabata wa anna salata ma'a zalik la turqu la turqu fihi khassa yin sallah in mutum ya je rauda Allah ya taimake shi ya shiga rauda ai ko bayan raudan ma kace ai kana ga kabarin da gaban ka in kuma rauda kake yana gefen hannun hagunka ba wata matsala ba ce ma da yake wannan a keɓe ba ka da matsala ba man sha'a bas talqawli bi dalika kulli fa yarji ilayhi duk wanda yake so ya gazance mai fa'i a kai ya koma tabiru sani ya karanta na goma ittiqaduha aidan rike makabarta a matsayin kini kun san me yake nufi da wannan a mutanen mu za ka ga ko wanda ku duk alamis ya tsora a kansa mahaifinsa na kwance ko wahidiya sai ta yi duk alamis da na ji to ba mun kinki bane a musulunci ba a tsara an ci duk juma a yake zuwa makabarta ba mun kinki wurin da ayyuka ne kawai za a ce kai kana san babanka amma gurin ba shi ne sun san ba daidai kai ba ba daidai ba wanda ya karanta ya san ba kyau ga dalili ga mutum yuktadu fi awqatin muayyana kun gani mutum ya nufaci haka a wasu lokuta ke bantattu kawai a ware ko a gidansu su ware wata rana da ake yin taron shekara duk shekarar nan ana da wata rana specific da ake zuwa a taru ranar uku ga watan kaza sai a ce ranar kuma za a tattara gaba ɗaya a tafi shi ne ide mai ko ba shi wani idi shi ne idi kowa ya san idi duk juma'a ake yi idi kowa ya san karamar sallah duk azumi da an gama wa shekari shi ne idi to wannan ne annabi baya so ai an fito har kawai yanzu tarayya ba ka ce gobe ba ka je ka kai wa baban ka addu'a haka ake so kawai tarayya ba wata kila ba ran lahadin nan da wuce ka ji ka ji kawai kana buƙatar ko kana kwanciya bacci ka kayi mafarki da shi kamar yadda ba wuce yake sai a ba bai na buƙatar tarin addu'a wanda wanda nake yi kullum a sallah haka ake so fa inna hadu zakkirukum al-akhirah haka aka ce tana tunatar da ku lahira ba a so ku mai da shi ba a so kun san ba abu mai wahala irin talta annan eh suna da wahala sha'ani a addini wani ya taso ya saba da wani abubuwa ya fi wahala gaske akwai wahala gaske saboda haka shi kuma wanda ya riga ya koyi addini za ga wanda abubuwan su yake kwantarwa wanda kuma ya saba shi ba addini ne wasu sai a yi jirgi ba shi tuntuni zai ce iyaye da kakanni haka ake yi ba haka inna wajanna alaihi aba'ana kazalika yaf'alun ala ummatin duba da dini bane abin da yake dalilin shine abin da Allah ya ko annabawa su koya wannan shine sai an yi hakuri ya dauki abin da annabi ya zo da shi yawa to shine yake cewa wa mawasimun ma'rufa da lokaci sananne wajen abin da muka faɗa mauti shi za ki ce aikin hajji ai mautimul hajji saboda wani lokaci ne sananne da aka sanya wa suna to ba a san haka litta'abbudi inda hadin yi ibada a gurin auli gairi a kowane haka da yari da abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga dalili annabi ya ce la tattakhidu qabri 'indan kar kurki kabari na a matsayin gurki wala taj'alu buyutakum qubura kar ku maida dakunan ku gidajen ku ya zama makabarta kawai abin nan mutum ya mutu ce abin ne zai nuna a gefen ɗakin da yake anan za a rufe kamar yadda wasu suke yi waye su ma kuntum fasallu alayya duk inda kuke ku yi min salai ai kaga shi da ba mu jabiri na daukar ra'ayinsa a dalla cewa duk da ya mutum yayi kaga a balikiya a ta yi karshe ne yake a salati alayhi amma a shafi'iyya duk da ya sai kai salati alayhi to ni na fi yarda da ra'ayin imamu jabiri saboda ya fi ƙarfin dalili ne a wajena shi sa duk sai iya in dai ba liman da ya miƙe wa duni na dai iya sai ne talata a dai duk da cewa wato mazhabar malikiya ake bi to amma dalilin shafi'iyya ya fi kwari a ya fi kwari to kaga za ka kai wa annabi salati lokaci bayan lokaci idan mutum ahlus sunna ne na gaske in aka kira sallah kai wa annabi sallallahu in za ka shiga masallaci kai wa annabi salati in ka zo sallah kai wa annabi salati ko wurare daban-daban kullum sai annabi ya sallake ballan jana daren juma'a da ranar juma'a to shine ma da yake cewa fa inna salata fa inna salata kum tablughuni domin salatu ku yana da tsada ba za ka zama bako ba kamar da Abu Dawud وله دليل أخرى عن أبي هريرة عند أبي نعيم وله جاهل مرتد بإسناد قوي عن سهيل قال رأى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر الحسن بن الحسن حسن بن علي يرى رأى الحسن سنن في مير musa ga wanda suna wannan sai mutum ya sa sunansa to ya mai da sunansa jikan da ta kunansa yana ya ganna a gefen kabari bana gani sai kira ni wa huwa fi baiti fatima ya ta'asha yana ɗakin na na aisha yana cin abincin dare sai hango ni na na fatima kai abuwa yana ɗakin fatima ya hango ni yana cin abinci domin al'isharu abinci an zalla kenan al'asharu kuma abincin dare shi ta kamar yadda kana canja watanni su komai ya canja to sai yace fakalin da yake halumma ila al'asha zo zo ka ci abincin nan fa kuntu sai yace la wuri ne ce ba a ba na bukata na kushi fa kare yace ma ni ra'aytu ka inda kabari me daga ka kana yi a gurin kabarin nan yace da shi fa kuntu sai nace sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo ne wa annabi sallama ne ne masalan fa kare sai yace idza da kalkal masjid fa sallim in ka zo shiga masallaci kai sallama ثم قال سيدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace ina tunatar da kai annabi cewa yi la tattakhidhu qabri aidan ka kuma da masallaci na idi ba wala tattakhidhu buyutakum quburan ka kuma da gidajen ku zama makabar da wa sallu alayhi ku kai mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum domin salatin ku yana riskata da inda kuke la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudi ne me yasa ittakazu qubur anbiya'i masajida saboda sai riki masallatan wato kabarburan annabawan sa a matsayin masallaci wurin sallah ma antum wa man bil andal bil andal illa sawa ba ku da maraba da mutanen da ke a cikin andal ba ku da maraba da su ma haka suke in dai za ku mai da kabari kawai fi gurin biyan bukata in mutum ya ci haihuwa zai je kabari ya roƙe shi in mutum ya samu dangarsa a kasuwa zai je kabari ya roƙa idan mutum ya samu matsala wato a wajen aiki sai dai kuma haka ce rawahu sa'id bin mansur kama bil istidlal ibn taymiya wa huwa an isma'il bin sa'd al qadi fi li fadl salati ala nabi bala yayi wa annabi salati duna kauli banda fadin salati ala Allah yahuda shi a da ruwayar bawa wa kaza rawahu ibn abi shayba kin musannaf kenan muktasiran ala al marfu' ala al marfu' minhu faqat wa lahu jahid akhar akwai da daban binawi hada kwatan kwatin wannan min tarihi ali bin husayn an ali an jaddihi marfu'an daga sayyidina ali ali bin husayn shi kuma daga babansa shi kuma da kakan zuwa zuwa ga wakenan sayyidina ali karaje isma'il al-qadi wa gairihi undu ta'bir al-daji kitabu ne yana na ganci yanzu still ma akwai a kasuwa mutum dalibin ke da jiya ne mai dan kankani wal hadithu dalilun ala ta'rif ittikhad qubur al-anbiya'i was-salihin 'aidan hadisin dalili ne karara da yake nuna haramun ne mutum ya riki kaburburan annabawa da mutanen kirki a matsayin gurgi kana shekul bari da shekul islam ibn taymiya filasti ba alisti ba usradul mustaqim kenan wa wajhu dilalati abin da yake nuna hujja anna qabran nabi afdalu qabr qabri qabran annabi ya fi kowanne kabari falala ba sama da shi ala waji al-ardi abakata وقد نهى عن اتخاذه عيدا to shi ma annabi ya hana alkina ta idi wa qabru gairi aula billahi yace kabarin wanda ba shi ba ko shi ya fi tantanta a hada inda annabi ya hana ajena ta abai da shi idi ina ga wannan sa kuma nawa ko naka ka ina banga da wani yace kowa ثم قرن ذلك بقوله في كاو مغانا ذاتي يتي ولا تتخذوا بيوتكم قبورا كركم da gidajen ku kaburbura me yasa duk gidan da ba a karatu alqur'ani sunan sa ba kabarta me ba gumul mukhalaba domin ba a karanta qur'ani a makabarta wani ne ce don an ne da ake raba kaza ba kai karatu kai su kuma da ka suke shi za ku ce kan sha Allah sun bu wahala yawa shine rigima ka ga dai a karanta ga abin da aka ce amma a aikata ga abin da wasu suke wataƙila kana magana wani zai ta goya kalle ke ji tun kan aihu baban ka ba kai ba ma miji shi ke nan kawai shi ke nan magana eh kaga yara wannan yara ko wannan to abin da ya karanta shi ma yaro ne ko ai abin da ya karanta za a kalla ba abin da shi kawai za a ka fanzur li zatil qawli la min qa'id wal haqqu maqbulun walau min jahilin yace ka kalli magana in ta zo ba wanda ya faɗe ta ba domin ita gaskiya a bakar ba ce ko jahili ne ba shedan ya faɗa a annabi sai sadaka ka wa huwa kadubi abu wai zai ba ya ba bara fatawa yace ka rika karanta ayatul kursi kira ta dije ji ne zo ga annabi annabi yace gaskiya ga ma amma shi ba kai yace aina du'atilu an salati fiha wa du'a wal qira'a fa kuma da kai wajen yin talati wato fiya wa du'a kada ku yi sakaci kai dadi kada ku yi sakaci wajen yin salati a gidajen wa du'a da yin addu'a wal qira'ati shi sa magabata suke da gurin sallah shi ma Muhammad da kaja ce Imam Muhammad yana sallar nafila raka'a 300 a rana ai gida da wajen sai yayi da yawa na bulbuli a cikin gida yana da guri ɗaya daga cikin magabata yana da gurin da ya ajiye da duma permanently yake tafiya ya ta sallar nafila wani lokacin baya so a dame shi ba in ana sallama da shi in zai tafi sallah gurin sai ya ciwo masu da duk wanda ya zo an ce na tafi masallaci eh kaga aka ce ya tafi masallaci ɗauka haka na unguwa yana nufin masallacin ɗakinsa saboda haka sai ka kama hanya ka a kyale shi ya sallar fatakunu bi manzilatil qubur to kaga gidan dan baka je qur'ani baka salata annabi a ciki baka addu'a to ya zama daidai da kaburbura don ba a bi karatun alqur'ani a gaba yawa fa amara bi bi tahallil ibadati fil qubur shi da annabi ya umarni a kirdadin ibada a cikin gidan wala an ta'riya inda al-qubur kuma annabi ya yi a rika yin addu'o'i a rika karanta alqur'ani a kaburbura hatta ma yaf'alu al-mushrikuna min al-nasara sabanin abin da musulmai suke cikin nasara kiristoci wa man tajabba din da mai kama da kare yake ba za a abdul tabi'i wannan shine min ahli baitihi ali ibn al-husayn wannan shine mafi falalar tabi'ai daga cikin ahli ahli baiti cikin gidan annabi alaihi salatu wasalam dikan kai na ali na hada dika rajul ya hana wannan bawan Allah an yadda hazar du'a inda kaburi sallallahu alaihi wasallam ya je mai da kabarin annabi gurin roƙo ba gurin addu'a ba gurin zikiri ba yace ya hana shi wata da bil hadith alladhi sami'ahu min abihi al-husayn an jaddi an abihi yace sai ba da hujja da ni abin da yaji daga mahaifinsa shi kuma ya jira daga kakansa sai na wa huwa alamu bi ma'anahu ilayhi su suka fi kowa fahimta hadisin da suka rawaito biye da wasu bata bayyana anna qasdahu sai ya bayyana kararar cewa abin da yake nufi an ya fi da rajulul qabra lis salami alayhi eh shine mutum ya nufaci kabari don yin sallama da talati walawi da makamantan haka inda zai wato dukhulul masjid idan ba mutum ba masallaci zai shiga ba kawai mutum ya nufaci haka ba masallaci ya ne shiga ba wala anna zalika min ad-du'a wa na'i ittikhadu ittikhadu lahu aidan suna ganin cewa wato sai kuma suna ganin cewa lallai addu'a a wannan salan yana a wannan salan da yaga wancan yana yana ganin a matsayin rukun kabari a matsayin gini wa kadalika ibn ammi hasan ibn hasan shaykhu ali ali baiti kariya ittihadu aidan shi sa wato dan babbansa da ake kira hasan ibn hasan wani wato dattijo ne a cikin ahli baiti shi ma yace makaruni mutum ya riki kabari a matsayin wato gurin da zai rika zuwa kullun yana addu'a wa dura hadi sunna ka kalli wannan sunna kaifa annam makhrajaha min ahli al-madina ka duba ka ga yaya makomar da take ya ya mafitar da take a gurin mutanen Madina wa ahli bayt da mutanen gidan Annabi alaihi salatu wasalam alladina lahum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke da qurbun nasabi kusancin na sama da annabi alaihi salatu wasalam duk yadda za ka zo annabi ya kai yadda jikokin za su yi shi ne tambayar da aka duk yadda kake za annabi ya kai yadda alhassan da husaini suke za annabi ba haƙi ba ko wa qurbi dari da kusancin gida li'annahum ila zalika waju yilgayi domin sun fi bukatuwa zuwa ga duk abin da zai ɗaukaka daraja annabi fiye da wasu fakanu lahu azwar domin su su ne suka fi kowa kiyaye annabi yake su wal indi shi ko indi idan da yana isman lil makani idan aka sanya wa wani guri suna wa huwa al makanu alladhi yuqtadi istima'u fihi gurin da ake nufatar taruwa a gurin wa itiyanuhu lil ibada ko ajidan ibada inda huwa a gurin auli gairi ibada ko wani ibada kama annal masjid al harama kamar yadda masallaci mai alfarma wa minan da mina wa muzdalifa da muzdalifa wa arafa da arafa da ala allahu aidan duk wannan gurin idi domin duk shekara kwanan mina duk alhaji ya san me yake a gurin idi arba kowa wanda ba alhaji ba ba ya san cewa arba idi bai sa duk shekara ake yi kuma a wani specific lokaci shi da idi mina za a gaba kwana uku ko biyu ga wanda zai ta asiri shi ma idi ne arba za a zo tun bullowar alfijir har bullowar rana har faduwar rana shi ma idi ne kuma duk shekara sannan a wani lokaci tsaye tara ga watan bilhijja na duk shekara shi ne idi sha ɗaya sha biyu sha uku na duk shekara a watan bilhijja za a je a kwana a zina shi ne idi to idan ka dauki formula irin wannan a ko me kai ma idi ne shi ne abin da malai yake faɗa to kaga duk wayannan gurara ana zuwa a kwanan muzdalifa wannan kwanan bai daya yadda aka ce a yaka ake a je a kwana a gurin da saba da asuba a tashi a tafi duk idi ne to shine malai yake ba na aure ne ka sai malai yake masabatan linnas ka gani sai yace wa arafata ja'ala Allahu aidan masabatan linnas guna abun kaunar mutane mutum zai yi aiki hajji sha wahala yayi kira yayi kanta yayi abubuwa iri iri ka je na ya ya sha wahala yana ta korafi amma da ya dawo gida zai yi kawai hankalin ya koma shine masabatan linnas shine masabatan linnas sai ce tabi'una fiha suna haduwa a gurin wa yantabuna ha suna halatta gurin yantabuna suna halatta ni du'a idan yin addu'a wa zikiri da zikiri wa nufi da yanka sai ma da yake wa kana da mushriki na amkina sun yantabuna su ma mushrikai suna da guraren da suke zuwa halarta inda suke zuwa balan ma ga islamu ba Allahu zalika kullahu da musulunci ya zo sai ya shafi wannan abubuwa duka wa hadha na'u min al-amkina irin wannan nau'i na gurare ya dukulu bi kuburul anbiya wa salihin anan ne aka shigar da kaburburan annabawa da mutanen kwarai lafiyayyin mutane sun makala ce maliki ne wani hada kariha malikun shi sa imam malik kun ga ba wanda ya fi imam malik imam malik babu da lazimtar madina shi ko garuruwa baya zuwa ba da karatu jiya mun faɗa ko shekaran jiya karatun mu da lulu baya zuwa ko da yaushe saboda laifi bin sa'ad ya ɗauki nauyin sa kawai yana aika mata abinci da kuɗi na shekara shi zama yayi a Madina ko da yake karanta da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk da yadda ya zurfi Madina Imam Malik to shi ma cewa yayi makaruhi ne wa gairi da wani da min ahli ilmi da ahli Madina kace makaruhi ne kamar da kabarbaran nan da mai gurin idi kullama da kala adumul masjida an yaji abai sallima ala kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibi a ce duk shiga yanzu da a ce ƴan Madina wanda ya je Madina sai gani ne muke faɗa a ce mutanen Madina duk shiga masallaci yadda ake zuwa kai ziyara ai wa annabi sallama da Abubakar da Umar su ma da su yayi na rance da Allah ba za ka samu shiga ba a ce duk sallah an suka zo sai sun tafi sun yi wannan ziyara to da ba za ka samu shiga ba amma shi sa malam zai zo gaya ba cewa wannan guraren ana ware su ne don matafi ko wanda zai ya tafiya dan Madina ne ya tafiya ya dawo amma ɗan zaune a Madina sai aka ce ya kura ya kewa na salati a inda shi kuma bako shi ne aka baki dama ya je ya yi wannan ziyara mutum zai fahimci in mutum ya je can zai gane hikima wani zai zo ya ta korafi wai yana wasu suna korafi wai zai wani tsabar kin annabi da mutanen maka da madina suke yi wai sun hana zuwa rauda ma sai sau daya don Allah ka duba wani karatu haka da ji wani yanayi wani bayani cewa wai tsabar kin annabi ne yasa aka mai da rauda wai sau biyu za a yi haba mana irin yadda ai kullum idan mutum ya kalli yanayin mutanen nan ai baya da layin Allah madaukakin sarki ya ajiye annabin da ya fito a hannun waɗanda ba baya eh ba zai yi ba idan a tsaye ba ke abin mutum ya je raudan ma za ta annabi salati wasu suna nan ko daga murya suke je ma dawa ya ce ba a daga murya wanda ya yi ma wannan bayanin wai shine kake tuhuma da sa annabi idan kai wani abu zai ce ne kwanta wanda yake kwanta a nan ya hana haka zai gaya ma wanda yake kwanta a nan ya hana su sun dauki hannun sa kai kuma kaki tadil ilaha wa anta tad'umu hubbuhu hadi la ada la abdi bil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la aqatahu innal muhibba liman yuhibbu badi'u shine ka'ida shi masoyi yana yi wa masoyin sa biyayya ne in yace kar kai kaza to ba za ka yi ba in dai soyayya gaske ce amma baban ka ya ce kar kai kace wallahi baba sai yi wallahi baba sai yi ai ko me za ka ba shi nan kariya kake yi to annabi ya ce kar ai kaza sai ce to wanda yake gwanci a gurin ya ce kar kai su sun yadda tun da ya hada to ba za a yi kana fita fa masallaci a nan za ka ga an rubuta ba inna wato innal ladina yakuduna aswatahum la tarfa'u aswatakum fawqa sawti alladhi eh la tarfa'u aswatakum kar ku take ku daga muryoyin akan murya annabi wala tajharu lahu bil qawl ai da kanin wannan hankalin ka zai tafi kana zuwa daidai mun bari ko sai ga rubuta innal ladina yakuduna aswatahum inda rasulillah ana da yawa yana kwanta ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum lit-taqwa to wannan shine to kaji abin da Imam Malik bai kaga saboda kaunar da yake a lauji takalmi ma baya yawo da shi a Madina to gashi shi yake faɗa za ka ce Imam Malik wai san annabi to shine Malik yake kullama da kalal masjid ahadu ahadumul masjida an yaji abai sallima ala qabrin nabi wa zahibai ala yake wa inna ma yakunu zalika li ahadihim idza qadima min safari aka ce idan dan gari ne kai idan ka dawo daga tafiya to sai ka je kwana biyu ba ka garin to ka je kai annabi sallama ka gaishe shi a garin da ka je kar ka manta da yi masa domin ko anan idan ka rawa annabi salati gashi na hadisi ya tabbatar ma da cewa salatin ka yana isar annabi alaihi wasallam to idan kana garin sa kuma duk da ka dawo daga tafiya ya kamata ka kuma kai masa ziyara wala wiha to shine ma da yace yawa sai yace aw arada safaran ko mutun yayi nufin yin tafiya mutum daga Madina zai tafi wani gari ya yi sati uku hudu wata daya ya kamata ya ji cikin laba da annaba da isra sallam wa rakata ba'dhum bis salami alayhi wa kuma suka ce masa sallama idza dakhala al-masjid lis salati wa na'udha idan ya shiga masallaci dan yin sallah da makamancin haka wa amma qasduhu da'iman lis salati wa salami amma ko da yaushe idan mutum ya zo sallah a ce sai yayi wannan salati da sallama din malam imam malik yace ba ma alimtu ahadan rasaka bihi yace a kani da ban san wani daga cikin malamai da ba da dama haka ba inji imam malik wa ma qatluhu da na'am sai yace ni anna zalika naw'un min ittiqadihi aidan domin kai haka ne zama iri ɗaya da abin da annabi ya hada na rufan kaburbura a matsayin ne iri da yara ma annahu qad turi'a lana duk da cewa an jar'anta mana idan da kallal masjid an naqula muka tashi shiga masallaci mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kana madina kama na qulu dalika fi akhir salatina kamar yadda muke faɗa a ƙarshen sallah ai kaga mun zo muna tafiya muna faɗa ko assalamu alayka ayyuhan nabi lokacin sahabbai abla da masudi yace sanda annabi na raye yana gaban sun suka zo dai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kace bayan ya bar duniya kuma sun ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda kai daidai ne ko da kana nan din ba wai a Madina ba duk wanda ka dauka ala nabi ko alayka duk ɗaya ne kamar yadda malam ibn hajar ya kawo a fathul bari sharhin sahihul bukhari to malam yake kare yake fa khaba maliku imam malik yana jin tsoron wa gairu da wani sa anya kuna fiye da zalika inda al-qabri kullu sa'atin nau'an min ittihad al-qabri inda yana jin tsoron a dauki wannan a kowane lokaci kada ya zama wani nau'i daga cikin nau'o'in da annabi ya hana na rikon kaburbura a matsayin idi wa aidan har yau fa inna zalika bid'atun yace kuma imam malik yace yin haka bid'a ne وقد كان المهاجرون والانصار على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مهاجرون والانصار a zamanin sai da uku lafa wa rashidin sun kasance yajiuna ila almasjid kullu yawm suna zuwa masallaci annabi kullum dama me zai sa kai kullum shawara da nake ba ni zuwa gumarai kullum abin da ake gaya maka cewa abin da za a yi ka ba shawara ka ce masa kar ya sakaci da sallah a harin ko ya yi mitin sallah ko ya yi mitin sallah in mai wayo ne ya tafi harami ya je ya biya da in ya je sai ya kasu tunda ya ci kadai ne in ya kasurin da su wannan linki dubu ɗarin da aka faɗa a maka shi za a bari amma idan yana hoton ɗinsa guda ɗaya ne shi ne bambanci kawai ka haɗu da yan birni su ce ma yi zaman ka ana nan ba harabi ne haka yan birni ce faɗa wai zai ce ba nan ba harabi ne kawai wanda ku ce mutum ko ka yi nisan sallah tafi harabi ka je filin harabi kai sallah ka sai ka dawo ni kullum shawarar da nake ba mai ai zuwa aikin hajji da umara ke kar yi wasa da sallah a haramin madina sallah dubu daidai yake da dubu a haramin makka dubu ɗari a baitul maqdis 250 a unguwar ku kuma guda daya yawa to shi ne kawai mamaki saboda haka ko ya kai sallah ko kai sallah a riyad ko a jidda duk ɗaya take da shagan na albarka ka je baka kawai mamancin kai da mu kai ka hau jirgi in dai za ka rika sallah a hotel ɗin ku can kana wajen masfala ko shari'a mazu kawai ka rika sallah a ran ka ce wai nan ba harabi ne saboda kare na kanka hankali wani ban gwar da suke ya kai daga nan gandu zuwa yan kaba ko kuma a can zai zalla ce ba wai nan ma da wani ya kai daga nan zuwa murtala wallahi wai zai zalla ta ne ce saboda yana bude talabijin ya ga harabi ana zalla shikenan kawai a to nan ba muna gani to saboda haka wannan shine abin da ya kamata lalle a kiyaye shawarar da ake bayarwa kar kai wasa da sallah ko kai mijin sallah ka makara to tafi in baka samu ba kai anan to ka gane bambancin ladan shi sa malai suke tattauna tsakanin sallah da tawafi wanne ne ku balala a an ka da biyu ko shakka ba ku ko shakka ba ku tawafi gabe yake da sallah to amma sai nace ai shi tawafi romo biyu ne domin kana gama tawafi za kuma kai sallah kana gama tawafi za kai in za kai bakwai sau ɗari kada kai bakwai sai ka zo kai sallah raka abi kaga dai romo ne kan romo saboda haka mai wayo zai dage da yin dawar domin zai yi sallah da an zo sallah farilla kuma sai yi sallah farilla domin shi matafi kaga abin da aka fito da shi shine yawan ta dawa musamman matafi in mutum matafi ne ba zai san yawan ta nafila domin annabi aji ya nafila yake in dai ba waɗansu da ke cikin nawa ba yawwa dan zaka ta mamaki sai ga wani ya ba ta muhimmanci ya aje da wasu bai saboda wai siyasa irani din nan in kasa zai ji in kuma a zaman shi kuma ba zai yi azawa ba saboda awa dai ake da wani abu sai ka gane ka kasa gane tunanin mutane wanda ya tafi ba dan fa kasa bane ba mun kowa da kai ba mai neman kai zo ji ana sallama da wani babu babu saboda ka sai ka mai da hankali kai abin da ya kai ka wannan shi ne to kaga abin da malai yake gaya mana cewa malai yake to wannan abubuwan da ya gawo a kawo shi zai har sun zo zaman sai na wakar da Umar kula fa uraji ne gaba daya sai yake cewa to yaji'una ila al-masjid kulli yawmin li ilmihim radiyallahu anhu saboda sun san cewa Allah ya kara musu yadda bi ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya karahu saboda annabi yana kyama haka min zali wa ma nahawu anhu da abin da annabi ya hana wa innahum yusallimuna alaihi hina dukhul almasjid dukan su suna zuwa cewa annabi salati lokacin da yi masa sallama lokacin da za su shiga masallaci wal khuruj minhu da kuma fita addu'o'in shiga masallaci ai akwai salati annabi ko a fita ma akwai salati annabi ko to shi ake nufi sai ma da yake wa fitta shahudi haka na atahiyya kama kanu yusallimuna alai kamar da suke masa sallama kadalik har yau fi hayati a rayuwarsa lokacin yana rayu wa ma ahsana ma qala mali yace akwai exclamation mark ma'ana yace akwai abun mamaki yace a wato kai mamaki abin da Imam Malik ya faɗa lan yusliha akhiru akhiru akirabi lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon ta me ya gyara na farko shine riko da sunnar annabi yawa sun yi riko kafa da kafa da abin da annabin ya faɗa walakin kullama da'ufa tamassukul umami bi uhudi anbiya'i malaiki duk lokacin da aka samu riko da wato a a a alƙawuran annabawan mutane ya rauni sai ce wa naqsi imanihim da tawayan imani uwidu zalika bima ahdathuhu min al-bid'ah to za a canja musu haka dangane da abin buwan da suka kirkiro na bid'a ko shirki da shirka wa gari da wani sa wali hada karihat al-ummatu istilam al-qabri wa takbilahu shi sa al-umma a baya suka haramta mutum ya je ya rika shafa kabari ko kuma ya je ya rika tumbata kabari shine misalin da na baya nace kaga dama makabartar Uhud kaburburan kuburu a ahad ahad Uhud su gaba ɗaya sai sai ka leka leka hamma ta gefe domin akwai wani makarin daban da za ka gani da aka yi ma makari ne sai dai ka hango ta nan amma ba iya za ka iya shiga sannan askarawa ne a ciki ko ina suna kallon ka kana tsuguna za ce mi za ka yi yana ciki shi za ka ga kaburburan yadda ka san share su ake ko ba ciyawa babu giya ba gine-gine kai bai ɗaya za ka gan su duk manyan zaɓar suna na faɗi masu da waye da duk zaɓar da duk suna kwanta wani kuma ba inda za ka je ka ga rubuta sunan wani an ce wani wani babu ko yanzu ba an binne alhaji ne dan ta kan ba sai wanda ya sai kai da gaskiya da za ka gani sai wanda ya san gurin zai iya nuna ma domin kai ɗaya ciki a to tun da aka boye da na faɗi ma aka boye sai da Abubakar ko kuma am am da yake kira sai da Ali kai ya za ku fito da kai haka la kawai ne daga ga dan budo dan tuwali a jini ko wanda kawai bai daya shi ko na maka da Madina na Uhud banda guda hudun nan da za ka gano na su mun kaddin Umar da Hamza shi ma dan ma kewaye ne da dan bulo haka banda shi ba wanda za ka gani shi ma kuma ba shi dubi da shi kawai bulallukan za ka gani flat ne ɗaukar haka shi in mutanen mu ne a nan bal ba za a yi a gurin saboda ba alama cewa ba kawai daji ba ciyawa ba bola ba wani abu ba allina ba to shi ne ma da yake gaya mana kuma haka za ka shiga ga ta da girma ka shiga ka kewayo suna kallon ka ka kewayo da ka je ka yi zama ka yi addu'a shigowa in ka shigo kana shiga ka nemi addu'a in kai addu'o'in ka ka fice yawa ka shiga ta nan ka fito ta nan ba ma a addu'a haka za ka kewayo ana kallon ka da lokacin da ba na ziyara yayi ba gurin sai su kulle bayan sallah za a yi wani abu kuma domin duk bayan sallah ana ne ana yin sallah gawa za a kuma budewa domin a kai wasu gawa wasu za a bude to shine ma da yake gaya mana to kaga da an samu wannan raunin shikenan sai ta uwidu zalika bima adatu wani hada kari a umma shi muka biya wa banahu bina'an man'un nas wa banahu bina'an man'un nas an yusallu ilayhi eh wa banuhu ne shine daidai a banahu shine daidai banahu bina'an man'un nas an yusallu ilayhi an yusallu ilayhi ba ko ko yusallu yusallu zai zama haka daidai wa banahu bina suka yi mai ginin da mana unnata suka hana mutane an yi sallu ilayhi cewa su je su yi wa annabi sallah ko ya tilu ilayhi su ki zuwa gurin kaga yadda kake ganin duk wanda ga babban al'adun mu nan su je su sa annabi Abdullahi a zaune ai za ka ga sabo da kulin da kake hangowa kana lekowa haka ai daga nan gurin zuwa inda annabi yake a kwance da sai na Abubakar da sai na Umar wallahi da tazara kuma wani abu da suke yi dan yanzu wani abu da naga sun yi ma ban sai dai kamar wato saboda masu zuwa su wata abubuwa da bai kamata ba kamar tsara kaga kulolin nan da uku yanzu sun fi uku wajen guda biyar na gani kulolin nan da za ka zo ka ce ai wannan kulan ai akalin kasuwa ne a gurin sun ma tsara duk wannan abun sai aka tsara eh yusai ma ne ce wa kadin da tauna an ahmad wa gaini annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad da wurin sa suna cewa an umarci duk wanda yawa annabi sallallahu yayi masa sallama wa sahibai da abokansa guda biyu sun mara da hanya da uwa yayi nufin kuma ya tsaya ya roƙo a gurin an yan sarifa lalle ya fakura wa yastaqbilu al-qiblata abinda yake so da shi ya dawo masallacin addu'a domin annabi wanda yake kwanta a gurin ya hana ka kan kabari ka roki haihuwa ko ka tsayawa wa kadhalika ankara zalika min al-ulama al-mutaqaddimin wannan ba magana malamai yake shi sa malamai magabata suka ce haramun ne kama ne kamar imamu malik kullun na bada misali imamu malik zai karanta hadisi a lauki wanka ya sa kaya masu kyau ya fesa turare yace kana rasulullah kai yanzu ka fi shi zan annabi ai ba zai yi ba yau babu dogon lokaci ana ga wani bai a siya mun yi abinci sai ce yau ba za ki sai ce wa minal mutaakhiri mithla abil wafa an gane ko kata kawo mana rediyo guri da an gane ko wa min al mutaakhirin mithl abul wafa haka nan malaman da suka zo a baya an samu irin su abul wafa an gane ko shi ne ibnu aqi wa abul faraj ibnu jawzi da ibnu jawzi duk sun ce bai halatta ba wa ma hafazu la wato la an sahabi wa la an tabi'i wa la an imamin ma'ruf yace ni ban kiyaye ba ba daga sahabi ba ko tabi'i ko wani babban jagora sananne أنه استحب قصد شيء من القبول للدعاء عندهم cewa an ce mutahabi ne mutum in zai addu'a kai ya yi ya je gurin kaburbura yace bai taba samu gurin malamai ba sai dai wa'inda ba malamai ba wala rawa ahadun fi zalika shay'an sannan ba taba wato rawaito wani abu akan haka ba la alim nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi ba rawaito daga annabi ba ba rawaito daga sahabbai ba wala ahadin min al-a'immatil ma'rufin haka nan ba a rawaito daga cikin ɗaya daga cikin a'imma ba sai Imam Malik Imam Abu Hanifa Shafi'i da Imam Ahmad wa qad sallafa an-nasu fi du'a wa awqatihi wa amkinati wa zakaru fi al-athar ta gani malamai da yawa sun yi tattafai wanda sai akan addu'a da lokutan amsa addu'a da guraren amsa addu'a kuma sun yi bayani sosai wa zakaru fi al-athar sun faɗi gurare فما ذكر أحد منهم كو فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء إلا شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم يتعدي أسننا بتبقى من وانت تابي دنا دوبا وانا ما لم يتكنسو يا كاو كو هذا في الدين سوى أبا فلالر زوا قبري كي تروي ولا أبو بكر kun san illar da take fama da mutane mutum ba shi da alaka da karatu amma abin karatu yanzu kuma shi zai bada fatawa shi ta muke shan wahala na ga na taba ga muku muna kwanan muna kwanan mina mu ta akhiri zani to sai ran to distancing mu kowa ya dade to wani alazai sun san cewa jiwanci mutane ka guwa ake guduwa cikin mutum dubu sai ga bai ko mutum hamsin za a bari ko sittin ko ɗari kowa ya dade wannan ta akirin wasu ba sa iya yin sa saboda haka muna zaune tantin da muke sai zanto bai fi mu uku ba wasu suka tambaya cewa ya rage mu zama za mu takiri zan ne dalilin nake ai saboda annabi shi yayi sannan kuma abu na biyu zaka samu dama wajen jiba an kaji ba kowa ranar farko da ta biyu kana yin jiba aska za ta rika matsa ta wurin cinkoso amma ranar ƙarshe ba ruwan kowa da kai kai kaɗai za ka je bikin gidan ka ɗau dutsen ka je ka je ba sai ka ga ramar tafiya ba ba mai kula ka saboda ba mutane duk ɗan tsararru ne nace sannan kuma na uku duk jifa idan kai jifa na ɗaya da na biyu ana so ka tsaya kalli alƙibla ka roƙi Allah ne za ka samu dama a rana ta ɗaya da ta biyu a wannan lokacin kana fara addu'a askar za su ce wasu na jiran ka nace can ku kana da abun tayin da za ka yi akwai falala da yawa to sai muka yi kwamfiyotin wasu suka ɗan zauna haka sai muka ɗan ƙaru haka to sai aka zo sallah ranar ƙarshe da ramu tunda sai rana ta yi zawani kawai mun zo rami an ce bismillah in zan yi sallah kawai su za a yi sallah sai na ce to haɗe sallah rami kun ga tafiya rami daga nan maka rami za mu koma maka sai wani babba ne a kwanan nan ni sai daga baya ka ce mun ba ai babba ne a matashi ne amma matashi mai kuɗi kawai sai fara kulita a ganni za a haɗe sallah kaza kaza kawai sai muka yi sallah mu to nema shiru saboda ba ta arzi ban san da ban san shi ba sai ya dora bayan gidan sai nace masa malam me ya dalilin ka na cewa ba za a hada sallah ba baka san cewa lokacin da annabi yake zaman mina zaman mina sallah a mina ta fi a harami ba lokacin da yake mina domin da sallah ta bi a harami annabi zai je dawo sannan ya zauna a mina zaman minan da yake sallah a yi a mina ta bi a harami domin a lokacin ibadar da kake nake to babban matsalar da take damu ni shine ka shekara kana shekara guda kana irga kuɗi a kasuwa mu kuma almajirai ne shekara guda muna zuwa makaranta sannan kuma rana ɗaya ka ce wai za ka ari kujerar ka ce kai za ka bada fatawa ai mu ba ba mu je mun ce za mu irga ba kuɗi ba dan me za ka ce nake problem din da yake damu ku kenan mutum ya shekara kana bibiyar karatuttuka amma rana a cikin wani yace wai kai ba kai saka wani matawa ba shi na ce ai ba zai yi ba ba ku yi kan ku adalci ba na ce kuma idan mutum ka ga abu an yi baka gamsu zai ka tambayi da shi amma ba wai kai inkari ba sai kuma yi shiru kawai muka ja da kunkunan mu muka to shi ne problem din mutum zai zo wani ma zai ce ma duk da ban sani ba kaza ne wallahi duk da ban san kaza ba to kaza ne ba daidai ba ne daidai ba ne kuma shi matafi yadda yake yanzu duk alhazai sun san irin ma wahalar da ake sha ai samun yin kai wannan sallar cikin wannan lokacin shi ne sauki a wajenka domin ka koma kana koma wani aikin ne da a kanka da ka je ka huta kaga doyin wayan abubuwan da ji ta kullun jawar da muke bayarwa wanda zai tafi umara ko hajji kar ka tafi da ka ka tsaya ka yi bida ko ka ji karatun da muka yi mun gida wala hajji a gidan tuba yanzu ba za ka gane cewa kana buƙatar karatun ba har ɗaliban ilimi da suka zo aka yi da su sai aikin hajji ya kama ka ko umara a lokacin za ka ji hankalinka ya dawo gurin nan dai kana buƙatar ka yi kuma karatu bitikka domin wancan ana biya ne ma kana tun ba da kai aiki ba eh da yawa wani suna ganin ana biya sai da sa alaji ba aiki kiban da shi eh ko ma dai ya kama ba ya zuba sai ta kama shi zai to wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa wa min al mutaakhirin to kaga nan ya ya kawo min al aimati wa qad zannafa nas ya kawo ba ma da kara ahadin minhum fi fadil du'a inda shay'in min al qubur kaga ba ta ba kawo ba ambaci wani ɗaya daga cikin ya kawo falalai addu'a a wajen kabari ba ya kawo harafi ɗaya cikin sanarsa fa kai da yujudu wal halatu hadihi an yakuna du'a inda ajuwa wato inda ajuwa ba wa afdala haji yace saboda ta yaya hakan zai kasance a gurin wanda yafi kowa kima da falala tunda annabi ya hana wanda yafi kowa kima da falala wa talabu tunkiruhu tunkiruhu wala ta'rifuhu salaf magabata gaba ɗaya su ne salafu tsare suna inkari a kan haka ba su san haka ba wa tana hali kuma suna hali a kan haka sai ce wala ta amuru bihi ba ta umarni da haka sai ce kana sai ce wa kada waje ba lokaci ta daga to sai mu sa alama za mu tashi kenan wa kada waje ba ya ci kadu istijabati du'a inda hawa fadli an tunta wa lidalik wa tuqtal nan za mu tashi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi mana akwai yan uwa ma da manta muka yi satin da ya wuce ba mu gaya muku cewa ba littafin amalu da yau da za'i ba amma dai kun ji karatai ai wa addini eh yi wa addini na abin nan na ga sai da na ga zuwa su tuna ba tuna ga su ba sai ku yi kokari ku mallaki shi a kamun jana'i da kai ko da ya kusa gabawa ku ga zuwa kuna jin wani insha Allah eh amma dai sati mai zuwa a wani yau za a ci gaba insha Allah wanda muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah muka fi sarki ya yi mana ba san mana da shi ba san tsarin da wannan tafiya shi na ayyana shi kuma magana lantar kama ta ce yalla ko ma ta ce da kudu don ita kuwa mariya ce wuce mata ya ma ta ne ko yawa ya mata ne akwai ɗaya daga cikin amari da za a yi walatta gobe iya mata ne a nan masallaci muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon sun ɗaukaka Allah mu ɗaukaka sun zarke biya wa kowa bukatun sa alakai da abin da yake damu Allah ka maganta mana shi Allah ka zauna da kasar mu lafiya musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da mutum da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙon Allah da sunan su kyawawa iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka zuwa mu gidan da su Allah ka san su da gafara idan da mu zo Allah ka san su da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da kannan mu da yayi da su kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka tura su a hanya madaidaiciya masu jarrabawa da neman aiki da sana'a Allah ka taimake su Allah ka agaza mu muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsofaffin don ɗaukaka duk wanda yake cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye maka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين